أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواجه ولو أعجبك حسنهن ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا يحل لك النساء من بعد ولو أعجبك حزنهن م- وإلا- إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا أكون آية ta hamsin da biyu a wannan sura sura ta talatin da uku suratul ahzabi a wannan yammaci wanda ya zamanto shi daga watan ramadan wanda ya zama hijira 1443 wanda ya dace da bakwai ga watan watan hudu miladiya 2022 za mu tashi akan wannan aya la yahillu lakan nisa'u a muna da cikin ainihin gaba wadda ke magana kai tsaye akan janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan a malaman a, ƙura'u malaman ƙira'a suna da wasu suna karanta shi da la ta hillu jumhuru kuma suna karanta shi da la ya hillu kamar wata nan kamar irin abi amru wato shi da la ta hillu yake karanta wannan wurin kuma duk jaizi ne domin yana daga cikin ƙura'u sab'iyat wato makarantan nan wato guda bakwai wadda suka zamanto karkashin su kowanne yana da rawi guda biyu mai ruwaya daga gare shi Ah, Allah tabaraka wa ta'ala ce la yahillu lakan nisa'u mata ba su kasance sun halatta gare ka ba min ba'adu bayan waɗannan guda tara da muka zabar maka wato waɗannan mata guda tara kamar yadda ya kasance a manzala sallallahu alaihi wasallam bayan abun da ya faru a ayoyin baya an ba su zaɓi tsakanin Allah da manzonsa da lahira sai suka zaɓi Allah da manzonsa da lahira to wannan abin da suka yi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to zai saka musu wannan sakawa kuma dama shi janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda ba musulmi bane ya masa wani abu wannan abun ya zamanto wata minna ce wata baiwa to sai Allah ya saka mutum saboda haka sakawa a janibin sayyidul wujudi babu sharadin ma la ilaha illallah akan ta wannan haka abun yake saboda haka zamu ga a Abu Lahabi babbansa ne wadda ya yi inkarinsa ya muzanta magana a janibinsa amma duk da yadda yake nan sanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa saboda ya yi farin ciki na lokaci guda da haihuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai wasa suwai ba ta je ta ce masa matar dan uwanka Abdullahi ta haihu me aka samu wace an samu namiji yace to ni kuma na yanta ki saboda wannan bushara da kika mini akan wannan ya tabbata cewa duk ranar litinin sai an sauwake wa shi abu lahabi azaba saboda haka saboda ya yi farin ciki da haihuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma farin cikin lokaci daya saboda haka wani bawan Allah al-allama hafiz hafiz nasiruddin dimishki yake cewa idza kana haza kafiran jaa zammuhu bi tabbar yadahu fil jahimi mukhallada أتى أنه في اليوم, في يوم, في اليوم اثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما ظن, الذي- فما ظن بالعبد الذي كان أمره بأحمد مسرورا ومات موحدا إذا أبو جهل أبو لهب يا رايو zarginsa ya zo karara a cikin ƙur'ani akan abin da ya aikata ya rayu cikin kafirci a haka ya tafi amma ya samu sakamako mai kyau saboda soyayyar da ya nuna akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina kuma wanda ya zama to ya samu tauhidi sannan ya kyautata mu'amala tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya mutu muwahhidan yana mai kadaita Allah tabaraka wa ta'ala to akan wannan abin da suka yi na sun ce sun karbi Allah sun karbi manzon Allah sun karbi gidan lahira akan duniya to sai Allah ya saka musu tun daga nan aka ce to an sa wani silin an kulle wata mata ba za ta sake shigowa ba ɗaya kenan kuma an sake rufewa bara a saki ɗaya daga cikinsu ba maganan saki an rufe maganan aure an rufe wannan sai zamanto su taran nan haka suka zauna idan kafin da khadija wadda dama ita a makka ta rayu aka dawo suna nan su goma da daga sauda aisha hafsa zainab bintu jahash hindu sannan zainab bintu kuzaima sannan juwairiya sannan safiya sannan ramla sai maimuna za a gan su goma kenan to za a zare guda ɗaya sai su zamanto su tara za a zare zainab bintu kuzaima ita da aka yi auren ba ta daɗe ba sai ta koma ga allah to sai suka zamanto su tara ne a gidan su taran nan su ne har ƙarshen rayuwar sayyidul wujudi sallallahu alaihi wa sallam wannan Allah tabaraka ta'ala yake cewa wala an tabaddala bihinna babu kuma dama a ce ka musanya wata da wata daga ciki bi ma'ana a sake wata a samu gurbi a kawo wata maganan sake babu maganan auro wasu kuma babu wannan an musu saboda ya zamanto an daɗaɗa musu akan abin da suka yi dama shi mutum idan ya kasance wa Allah to Allah sai ya kasance masa man kana lillahi kana Allahu lahu duk wanda ya kasance wa Allah Allah sai ya kasance masa to tunda sun zabi Allah Allah kuma sai ya mai da su kayansa ya musu kuma abin da ya zamanto suka ji daɗi a kansa kwarai da gaske illa ma malakar yaminuka sai dai abin da damanka ta mallaka wannan dama shine ainihin abin da ya shafi janibi na al'ima wato kuyangi wannan kan shi kenan daidai ne za a iya kawo wasu wannan ja'izi ne saboda haka muka ga ya mallaki mariyatul kibdiya wadda ta haifi ibrahim mu'azzam sannan wa mata fi hayatihi ita mariya ta yi Fati a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka akwai irin sayyida raihana ita ma tana daga cikin kuyangi waɗanda suke wannan gida na sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam وكان الله عليما وكان الله على كل شيء رقيبا شاء الله تبارك وتعالى رقيبا اي حفيظا mai kiyayewa ne ala kulli shayin akan komai komai yana cikin wato kariya da kiyaya na Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ya zamanto a halitta ba wani wanda yake iya wadatuwa daga halaran Allah da'iman Allah tabaraka wa ta'ala shi yake kula da halittarsa zahirinsu da badininsu kananansu da manyansu a cikin kowane yanayi gaba da na ya yi hallazi na amin ya ayyuhallazi na amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yuzana lakum illa an yuzana lakum طعام غير نازلين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي أفيستحي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاء فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم رسول الله ولا أن تنكروا ولا أن تنكروا أزواجه من بعده أبدا ذلكم كان عند الله عظيما
نعم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا دعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أقصد ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن توزوا رسول الله ولا أن تنكوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة دوكي إيماني فبعد gaskiya da Allah da dukkanin arkanul imani to ga wani sabon hukunci ya zo wato akan abin da ya shafi babin ladabi da babin hukunci a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sababin nuzul na wannan aya bayan an yi auren sayyida Zainab bintu Jahash radiyallahu ta'ala anha sai manzon Allah ya yi walima to da manzon Allah ya yi walima sai ya yanka akuya ya yanka akuya aka yi gurasa aka shirya wurin walima aka zo gidan manzo Allah za a ci abinci kamar yadda dai aka san al'ada na walima to da aka zo wasu sai suka zo kafin a gama abincin wasu suka zo da dab da lokacin an gama abincin da aka zo aka zauna aka ci abinci me ya saura ai sai tafiya wasu kuma sai suka zauna suka ci gaba da hira a wurin so mazalla sallallahu alaihi wasallam kowa dai ya san irin karimci na mazalla sallallahu alaihi wasallam da kuma kiyaye muru'a na ainihin mu'amala sai ba zai ce musu tashi tafi ba shikenan sai ya tashi ya je ɗakin sayyida Aisha ya zauna zuwa can ya sake fitowa na biyu mutane suna nan ba su tafi ba shi kenan ya sake komawa a na uku ne da ya fito shi kenan sai aka tafi to shi kenan sai manzo Allah ya shiga shi kenan sai ya sa sutura tsakaninsa da jama'a shi kenan to sai wannan abun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to ba za a bar abu haka wasu suna yi wa su'ul adabi a gidan manzon Allah yawwa har ma su dinga abun da zai zamanto ya kamar akwai janibi na takura a janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka bada gaskiya da Allah da sauran rukunai na imani la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum daga yau an saukar da ayar hijabi gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kowane lokaci kana iya shiga saboda ai kamar mutum ne da gidan mahaifinsa gidan mahaifinka ya baka da kaidi in ko ana ganin kaman ko da dare ko da rana ai su matan gidan iyayenka ne saboda haka a wannan ake tafiya sayyidina umar yana daga cikin abin da ke masa ciwo yace wannan abu baya min dadi kowane lokaci mutane suna zuwa su shiga cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana wani mafita akan wannan abu mana a sai yana daga cikin muwafaqatu umarin wato ayoyin da suka yi muwafaqa da yadda sayyidina umar yake so Allah kuma sai ya kawo sai aka saukar da wannan aya na hijabi cewa in za a shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a nemi izini wannan kowa ne in zai shiga sai ya nemi izinin fa a karatun mu na jiya in ba mu manta ba Abbas baffansa da Sayyidina Aliyu kaninsa kuma surikinsa sun zo amma suka zauna a masallaci suka ce a nema musu izini suka gaya wa Ubay ibn Ka'ab a suka gaya wa Usama ibn Zaid to wannan sai ya zamanto shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to bisa ka'ida ba za a shiga wannan gida ba sai an nemi izini wannan abu na farko kenan ba wai kawai mutum mutum zai zo ne ya tsaya a kofan gida ya dinga yin sallama shi ya iso ba ba haka ake yi ba ba a yin wannan wasu ma da ba san wannan ka'idan ba da suka zo suka yi sallama irin wannan suka dinga kiran sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ce innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun waɗanda suka kasance suka zo suna kiran sunanka a bayan ɗakunan iyalanka na ummatul muminin mafiya yawancin su fa matsalan su wato akwai rashin hankali a harkan su a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a irin wannan wannan sallama saboda haka a aka kawo wannan doka na hijabi in za su shiga su nemi izini sannan idan kuma aka kira aka musu izinin su shigo ko aka shiga za a ci abinci an kira an musu izini su shigo a ci abinci kada su shiga ba a gama abincin ba a bari sai an gama abincin ya nuna an sauke an raba sai a shigo ana zuwa kawai ci za a yi ila da amin gaira naziri na inahu a gair muntazirin wanda za su zamanto ba suna jiran wato lokacin da zai zamanto ya nuna a'a ba a jira wannan ɗaya daga cikin abin da aka kawo kenan sabon saikula ne wanda Allah ya aiko walakin idza du'itum fadkhulu kuma idan aka kira ku to ku shiga fa idza da'imtum fantashiru ay tafarraqu idan kuka ci abinci kuma babu maganan a zauna hira yawwa in an ci abinci shikenan a kama hanya a koma gida shikenan aka saukar da wannan aya la yace wala musta'anisina li hadis ba waɗanda suke zamantowa ai tamkusu kuna zama musta'anisina masu ɗebe haso wato ɗebe ainihin a haso li hadisin da hira ba a zauna a dan yi hira akan wasu abubuwa kace ba wurin hira bane in an ci abinci a tashi a tafi sai Allah tabaraka wa ta'ala kamar an ce to me zafi haka ne yace inna zalikum kana yuzin nabiyya sallallahu alaihi wasallam abin da yasa aka kawo wannan hukuncin wannan abin yana cutar da manzon Allah har manzon Allah zai fito ya duba ba ku tashi ba ya sake dawa na biyu kuna zaune da sautu ai an shiga cikin haƙƙinsa shi kuma idan manzon Allah zai muku wani kara ko zai muku zai daga muku kafa to fashi Allah tabaraka wa ta'ala wallahu la yastahi minal haqqi Allah ba zai bar ku haka ba ya ce ya ji nauyinku ya hana ku ya hana a fidda ku daga wannan wurin a'a gashi dan umarni ya zo ku bar wannan wurin daga an ci abinci wannan abin da ya faru kenan shi babba da'iman bai cika yin abu bisa tsoro ba sai dai yi abu bisa kunya wato bisa kunya to wannan sai zamanto shi saboda hali na girma azalla sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya ainihin ya yi haƙuri a kan haka shi kuma Allah duk abin da zai taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba afuwa a kansa shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai taɓa halaran Allah shi kuma babu afuwa a kansa wannan abun haka yake tafiya saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallahu la yastahi min alhaq wa idza sa'altumuhunna mata'an idan kuma wani bukata ya taso za ku shiga ku tambayi matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu daga waje bi ma'ana wata haja wata bukata ta taso da sai an je wurin su to fasaluhunna min wara'i hijab ko tambaye su abinda kuka zo nema na wannan bukata min wara'i hijabin a bayan tsari wanda ya zamanto wani shamaki wanda a bayansa za ku tsaya ku yi magana da su idan kuma ya kai ma za a yi muwajaha da su an haramta a ainihin kare musu kallo wannan shi ma doka ne wannan abin da ya zamanto a cikin ka'idodin da aka saukar kenan Allah tabaraka wa ta'ala ce zalikum azharu liqulubikum wa qulubihinna wannan shi yafi zamantowa tsarki ga zuciyanku da zukatansu kuma min al-khawadir shaytaniyati wal hawajiz an-nafsaniyya al-jariyati min al-insani majra dami wato wannan ana neman a kawo kariya ne akan abin da zai zamanto a zuciya ita zuciya dama alƙalbu minat takallub zuciya daga ainihin abin da ke jujjuyawa ne so shi da'iman zuciya shaidan yana iya ya bibiyi tunanin mutum ya kawo masa wani abu na ainihin wargi a cikin tafiya wannan haka abin yake to saboda haka sai zamanto aka ce wannan ka'idan an kawo ne saboda a kange wasu abin da za su zamanto na ainihin khawadir wani tunani na shaidan wanda zai iya bijirowa ko kuma wani abu da zai iya farta bijirowa daga nafsu wannan ya kasance wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye da ɗaya daga cikin iyalansa a waje ba a cikin gida ba kuma da daddare bayan isha sai wasu samari guda biyu suka zo wucewa har sun wuce manzon Allah ce su dawo suka dawo da suka dawo ce dai kun gane ni ni ne wani sai rasulullah ai ba sai an ba sai an yi tarifi ba ce wannan kuma iyali ɗaya daga cikin iyalai na ne sunanta wance suka ce ai ya rasulullahi babu bukatan ma wannan bayani yace a ba komai ai inna shaydana yajri fi ibn adam majrad dani shaydan yana yawo cikin dan adam yadda jini yake yawo to kaga ana nema kange wani abu ne fa yawwa saboda kar bayan an wuce shaydan ya sake bijirowa ya sawwala wani abu mai muni ai mun wuce ranar ma bayan isha'i manzo Allah yana tsaye da wata wace wata wace ce saboda a kare wannan fitinan manzo Allah sai ya kira su yace to wance ce muke tsaye da ita kuma iyali ta shikenan ku kuci to wannan shi yasa duk abin da zai zamanto wuri ne na tuhuma a musulunci ba a son mai mutunci ya saba bin wannan wurin akwai hanya dan shortcut ne wadda za ka bi wato ba nisa sai ka bulle kawai amma kuma hanyar wasu marasa tarbiyya ne suna dan shaye-shayensu ko sheka wiwi ko wani abubuwa sai mutum ya da abun kamar wani abun kirki ya zama to nan ne hanyarsa to ranar da aka zo wani ibtila'i ya sauko na nahisanci aka zo za a dan ɗebe su irin ndla da sauransu sai ga an hada da mutum ina zai je zai je masallaci ko zai je wazifa a sai dama shi malam da muke ganin sa haka shi ma ta shi ma akwai kura a harkarsa to wannan shi yasa duk abin da yake da rikici duk abin da yake da rikici ake son a kiyaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mana ittaqu mawadi'at tuhami ku ji tsoron duk wurin tuhuma duk abin da zai bawa mutane wata dama su sa shakka a cikin mu'amalarka ka taimake su ka taimaki kanka ka rufe wannan kafa din Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan shi yafi tsarkaka a gare su da kuma tsarkaka a gare ku wa ma kana lakum an tuzu rasulullahi bai dace ba bai inganta ba a ce kun cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bi shay'in da wani abu komai kankantarsa wato ba a so ko ta wurin magana ko ta wurin mu'amala wato fi wakti min al'auƙaci a cikin kowane lokaci daga lokuta ya zamanto duk abin da za a yi kada aikata abin da zai zamanto mazala sallallahu alaihi wasallam bai ji dadin sa ba wanda shi yasa su sahabbai wanda suka san yadda yanayin mazala sallallahu alaihi wasallam yake duk ma an shiga wani hali na matsi wanda ana neman makharaji sai kaga wani ya ce to ya rasulullahi ko kaza ne kamar misali a karatunmu na jiya yadda wata ta zo ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana son ya aure ta manzo Allah ya shiru ya dau lokaci wani a gefe ta rasulullahi ai an ba a bukata ni ina da bukata manzo Allah ya ce kana da sadaki kaga ana neman mafita ne maza sai ga daman ta samu shikenan kuma aka yi wannan auren bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ainihin dama ya nemo sadaki ba sadaki hatta zobe na bakin karfe an rasa ya ce to abin da ke tare da kai na surorin qur'ani ka je ka karantar da ita wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada yana ɗaya daga cikin abin da ya zamanto kuma wani doka shine da cewa kada ku auri daga cikin matansa bayansa har abada ai ba da wafatihi au firaqihi wato ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya saki mace maganan ta auri wani ya tashi ko kuma ya yi intikali ya bar waɗannan matansa guda tara nan ma maganan aure babu shi to akan wannan gaba wani abu ne mara daɗi ya faru wani ya zo sai ya ga sai da aisha da ya ga sai da aisha radiyallahu ta'ala anha a zuciyarsa ba wani ya gaya ba a zuciyarsa ya raya ya ce in manzon Allah ya koma ga Allah ni aisha ce zan ɗauka abin da ya tuna kenan wannan abun sai ya zama wani fitina mai zaman kansa tuna abun ya yi in ji shai ibrahim radiyallahu anhu ya ce ba faɗa yi ba ba faɗa yi ba shi kenan sai aya ta zo to wannan mutumin sunansa a dalhatun na ubaidullahi a tayami amma ba shi ne dalhatun na ubaidullahi da yawanci aka sani wanda ya ce cikin wannan al'asharatul mubasharu na biljanna ɗin nan ba ba shi ba ne shi da wancan dalhatul khairi wadda ana kiran dalhatul judi ko dalhatul fayyadi ko dalhatul khairi duk sunayensa ne ba shi bane eh ba shi bane domin al-isaba fi tamyiz sahaba an kawo tarihin shi wannan dalhatun ubaidullah at-taymi an kawo kuma tarihin dalhatun ubaidullah at-taymi shi ma sunayen ne suka zo daya sunansa daya da sunan mahaifinsa da ma abin da ake dangana masa na abin nan na dangane to shikenan abin da ya faru kenan sai Allah ya kawo wannan hukunci ya ce to ai haramci ne ta harimul mu'abbat haramci ne har abada matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu maganan bayan sa wani aure ta to da aka yi haka Shehu radiyallahu anhu ya ce wannan mutumin sanda ya je aikin haji don neman Allah ya ce masa wannan abin da ya fado a zuciyarsa sanda ya je aikin haji sau goma sanda ya yanta bayi guda sittin akan wannan tukunna sannan sanda ya sayi dawakai ya musu sirdi ya musu koma wanda ya ba da su fi sabilillahi a je a yi jihadi wannan duk yana neman a samu wata kafa wani windon da za a bi wannan magana ya zamanto an samu yafiya na wannan abin da ya tuna tunawa tunawa ba magana ba ba hira da wasu ba to wannan yana nuna mana kuma tahrimul mu'abbad ne a auratayya akwai matan da ba a aura wadda suratun nisa'i mun karanta daga ainihin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف لو كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وهلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والموسنات من النساء wannan duk waɗannan gaba ɗayansu haramun ne dukkansu sai dai haramcin sai rabu gida biyu akwai tahrimil mu'abbad haramci na har abada irin a irin wannan gaba na matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani canjin da zai juya mutum ya aure matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai wadda aka aka yi aka aure ta bata tare ba aka rabu kamar irin yadda ya faru a cikin wasu daga cikin matekun da haka ya faru kurdubi ya kawo su mabambanta to wannan an ce ba laifi dama bata tare ta zauna gidan ba saboda haka in manzo Allah ya sake ta nan an samu ta yi aure a zamanin sayyidina umar an samu haka wata daga cikin irin waɗannan ta yi aure aka zuwa ga sayyidina umar ya ce zai mata hukunci shikenan sai wasu daga cikin sahabbai suka ce masa suka kawo masa cewa ai ba auren da aka yi bata tare ba bata zauna a gidan ba saboda haka hukuncin cewa dama sai in ta zauna a gidan aka sake ta ko kuma ba ta zauna har bayan sai lojori to wannan daman yana nan saboda akwai waɗanda aka samu wasu kuma an musu magana an yi maganan za a yi auren auren bai yiwu ba irin su asma'u bintu umaisin matan ja'far manzo Allah ya so ya aure ta Allah ya ce ban da ita ba ta cikin matan ka aljanna eh ba ta ciki to manzo Allah ya ce duk matan da ya zauna da su a duniya matan sa ne a aljanna to ita asma'u bintu umaisin ba ta cikin su wasu kuma daga cikin irin muhani yar uwan sayyidan ali nan kuma ya nemi a aura din tace manzo Allah ya mata uzuri ita tana da kishi tana da kishi ba ta son ta yi abin da zai daga maza Allah hankali akan wannan shikenan sai maza Allah kuma sai ya mata musamaha ya mata uzuri akan haka to akwai irin su akwai irin su akwai irin su Sharraf Sharraf bintul Khalifa yar uwan Dihiyatul Kalbi ita kuma an daura an daura auren aka shiga aka gaya mata cewa manzo Allah ya daura miki aure tace ni din sai kwarai sai ta koma ga Allah saboda abin ya kasa zama a zuciyanta cewa a ce ita yanzu ta zama to cikin ummahatul muminin sai ta samu kaman kaman ainihin bugu na zuciya shock wannan shock din sai ta koma ga Allah to akwai irin su shi yasa za ga a firiya da tafsiri shi ya kawo maganganun cewa manzo Allah yayi maganan aure kaman 32 amma daga karshe dai waɗanda aka daura su ga sunan su goma sha hudu ne daga cikinsu kaza ne suka shiga gida kaza da kaza kuma sun koma ga Allah tun yana nan fi qaidil hayati kamar irin su Zainab bintu Kuzaima a zamanin su ta wafati tun farko tukun Khadija radiyallahu ta'ala anha ta wafati bayan ta Zainab bintu Kuzaima ita ma ta zo ta wafati sannan ita Zainab bintu Jahash wadda ake maganar ta a wannan sura ita kuma ta wafati ita ce farkon matar manzon Allah da ta koma ga Allah sallallahu alaihi wasallam bayan komawansa zuwa ga alamul gaibi wannan sai ya zamanto inna zalikum kana inda Allahi azima cewa a auri matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wannan fa babbar magana sai a wurin Allah tabaraka wata'ala ba wai karbar magana ba a'a magana ne mai girma a wurin Allah in ji Allah tabaraka wata'ala saboda alfarmarsa tana nan hayyan wa mayyitan sallallahu alaihi wasallam wannan saboda haka ya zamanto a janibi duk in ya zamanto na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga an ce maka azimu ko aziman haka abun yake wa innaka la ala khuluqin azim wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima gashi dan abubuwa duk inda abun da ya shafi manzon Allah mai girma ne to saboda haka ya zamanto kyautata ladabi a janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa babban abu ne kada mutum wani kururuwa na iblis ya ɗebe shi har ya ce ya shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware wasu ya ce yana da alaman tambaya a kansu to mutum ya shiga aikin da ba a sa shi ba kuma ya shiga matsalan da ba zai iya fita ba yawa domin inna zalika kana yuzin nabiyya cewa an ci abinci an yi hira kawai an ƙiya tashi Allah ce abun yana takura manzan Allah saboda haka aka turo doka akan haka ina kuma wanda ya ɗauki cewa wai muzanta iyalan gidan manzan Allah musamman matansa shine addini a wurinsa to wannan mummunan abu ne saboda haka ya zamanto a kiyaye kwarai da gaske sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa lokacin da manzan Allah ya wafati tunda a ɗakin manzo Allah a dakin ta aka ainihin yi wa manzon Allah makwanci shikenan ta ce nakan shiga kai tsaye ko da ba hijabi saboda ai ba wani a ciki ba sai lujudi ne a ciki wato bai gidanta ne a ciki saboda haka ba hijabi ta ce haka kuma lokacin da mahaifina ya wafati sayyidina abubakar ya zo aka kwantar da shi gefen sayyidina lujudi nan ma haka ta ce amma da sayyidina umar ya yi wafati kafin wafatinsa ya aiko ya ce a nema masa alfarma wurin umul mumini na aisha ya tura ɗansa abdullahi ibn umar ya ce in ka je ka gaishe ta kuma ka gaya mata cewa umaru yana neman alfarma kada ka ce halifa kada ka ce halifa ka ce umaru yana neman alfarma inda dama a masa izini a kwantar da shi kusan da ainihin wa ainihin maza Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar da gaya mata ta ce ba komai da na tanadi wannan wurin saboda kaina ne ya zamanto ga sayid lujudi ga mahaifina sayid na abubakar ni kuma gani a gefe amma tun da ya nemi haka ce na yi izini to ta ce tun da aka kawo sayid na umar a ɗakin ta ce sai ya zamanto ba na iya shiga ɗakin babu rufi a kaina yawwa saboda sanin cewa dukkansu a haya'un dukkansu rayayyu ne saboda haka in mijinta za ta iya zuwa zai iya ganinta babu mayafi a jikinta haka kuma mahaifinta to sayidina umar shi ba haka bane wannan fa saboda kiyaye wato adabu shari'ati to saboda haka kiyaye ladabi na shari'a a kowane lokaci shine kamala wasa da shari'a kuma shine na ƙasa yawa duk inda mutum ya kai yake jin ya kai ya kawo to sai ya dubi waɗannan salafu salih magabata nagari a ga irin wani rayuwa suka yi a kan me kuma suka tafi na'am in tubdu shay'a إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما نعم إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما إن تبدوا شيئا إذا كوكا بين وني أبو wato shay'an komai kankantarsa wato fi nikahihin na ba'dahu ala alsinatikum wato kai magana akan cewa wani zai yana son ya auri wata daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a au tukfuhu kai ko kuma ba ku bayyana ba kuka boye abun a cikin zukatanku Allah ya ce fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima Allah masani ne akan komai kuma ilminsa wato mutlaki ne a hada bi kulli shay'in ilma ilminsa ya kewaye da komai saboda haka sha ilmi ne shamili ilmi ne mutlaki ba ilmi ne muƙayyadi ba ya san komai ya san kowa saboda haka sawawu minkum man sarral qawla wa man jahara bi da mutum ya boye magana da mutum ya ainihin wato a bayyana da ya boye duk abin da ya ne a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wato haka abin yake sai dai da'iman ya zamanto in abin da ya fada hadiri ne ana neman a yi istighfari a yi tagarru'i a koma ga Allah kamar da shi wannan bawan Allah ya yi kuma Allah ya karɓe shi aka yafe akan abin da ya faru shi ke ne zamanto dai afallahu amma salafa wannan haka ka'idan Allah tabaraka wa ta'ala yake saboda haka aka saukar da ayin hijabi wato akan wannan ainihin gaba da muke ciki la junaha
لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن Mm.
ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن
Mhm.
ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن واتقين الله ان الله كان على كل شيء شهيدا
نعم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقوا الله إن الله كان على كل شيء واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا الله تبارك وتعالى سيكاو استثنائي واتو أكتيتو لا جناح عليهن wato babu laifi a gare ku ko waɗannan mata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ummahatul mu'minin fi raf'il hijabi wurin ɗauke wani kariya tsakanin ku da fi aba'ihinna tsakanin su da iyayensu idan misali sai da Abubakar zai shiga gidan nan saboda me akwai yassa wato sai a sai da Aisha akwai irin sayyidina Umar zai iya shiga ba hijabi saboda me akwai ainihin yasa a gidan sai da Hafsa to irin waɗannan wato babu maganan hijabi akan wannan gabaɗin domin su iyaye ne wala abna'ihinna haka babu hijabi akan abin da ya shafi 'ya'ya wato su 'ya'ya ko za su iya shiga dan ma kai tsaye wala ikhwanihinna haka kuma 'yan uwansu yan uwa ko da suka zamanto yan uwa shakikai sun hada uwa da uba ko yan uwa li abbai ko yan uwa li ummai dukansu waɗannan za su iya shiga wurin yan uwansu saboda haka za ka ga so da dama a wasu wuraren ah, muhammadu ibn abi bakrin da irin su abdurrahman duk yan uwa ne ga saida aisha yan uwa ne da saida asma binti abi bakrin za ka ga suna shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ba tare da wannan hukunci na hijabi ba saboda yan uwa ne suna da ita aisha radiyallahu ta'ala anha yar uwarsu ce wala abna'i ikwanihinna haka kuma ƴaƴan yan uwansu maza yawa nan ma ba hijabi za su iya shiga wala abna'i akwatihinna haka kuma ƴaƴan yan uwansu mata kamar misali asma'u binti abi bakarin yar sai da aisha ce saboda haka ‘ya'yanta za su iya su shigo su zo har wurin ita sai da aisha ba tare da wannan hijabi ba wannan shine istisna'i da aka yi a nan malamai sai suka ce to amma ai ba a ambaci baffa da kawu ba shi kuma ya suke aka ce su ma suna nan bi manzilatil walidaini wato suna matsayin iyaye ne saboda haka da da kawo da babba duk za su iya shiga su ma wato ba tare da wannan tsari na hijabi ba sannan wala nisa'ihinna haka kuma mata yan uwansu amma fa matan muminai yawa matan muminai akan wannan gaban ko da irin mata masu zuwa gyaran gashi din nan haramun ne mace ta tafi salon din wadda ba musulma ba ta je ta gyara mata gashi haramun ne mutlakan saboda haka dole ne inda za a je a yi a yi menene a yi stitchin a yi wane ne a yi mai gyare-gyaren nan dole ne a samu wadda ta zamanto musulma wadda za ta ci gaba da yin wannan abin domin haramun ne wadda ba musulma ba ta ga gashin kanta wannan bayan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala ma malakat aymanuhun haka kuma abunda ba abun nan bayan su suka mallaka a hannun su suka mallaka min al-imai wal abidi na daga bayi mata da kuma bayi maza domin a cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suna da bayi waɗanda bayin su ne masu hidimta musu musamman ita sai da Aisha radhiyallahu anha aka ce daga cikin waɗannan bayin nata ta je ɗaya ma daga ciki shi yake ba su sallan tarawih shi wato a bayan sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam to wannan za ga akwai irin wannan to nan su ma suna iya shiga ba tare da hijabi ba anan sa'id ibn musayyib yana da shi kuma wani fahimta akan wannan gaba yace a bayin ma za su iya shiga amma bayi mata banda bayi maza eh sai ibn musayyab wanda ya zamanto shi ma ɗaya daga cikin fuqaha sab'a ne wanda ya zamanto shi yace a cikin abin da ya fahimta bayin ma mata zan za su iya shiga kansu amma in bayi ne maza nan ma su za su shiga ne bayan an wato an sa hijabi Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana batun hijabin nan mun karanta a can suratul nuri nan kuma ya zamanto kusan karishe ne akan wannan gaba din wattaqina Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce ku ji tsoron Allah wato ku ba da abin da aka umarce ku da shi wato sirran walaniya wato ta wurin yi a bayyane da yi a ɓoye ya zamanto kowane lamari a dubi Allah a kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala a cikin lamari shi musulunci da'iman yana ba da wiƙaya ne wato wiƙaya shine a ba da wani abin da ya zamanto kariya ya zamanto rigakafi ya fi magani duk abin da ake ga zai iya zamantowa fitina to sai a kawo wani abin da zai zamanto ya zamanto rigakafi shi yasa a ka'ida na musulunci aka halalta haddi na cewa idan mutum ya yi wani abu na abin da ya shafi kisan kai za a iya masa haddi saboda yin haddi din nan Allah tabaraka ta'ala ce walakum fil qisasi hayatun wato akwai rayuwa a cikin me a cikin yin haddi haddin nan idan an yi shi sai ya zamanto laraba suna cewa alkatlu an falil katli wato shi kisa shi yake kore kisa idan aka ce akwai kisasi akan abin da ya shafi wato haddi na kisa idan mutum ya kisan kai amdan to idan ya san hakan zai faru zai kiyaye ba zai kashe kowa ba kaga shi ya rayu wancan din ma ya rayu idan kuma in ya san cewa ya kashe wani shi za a kashe shi kaga wancan ya mutu shi ma ya mutu to izan wannan sai ya zamanto abun nan haddi din ya zamanto kariya ne ga rayuwar halitta gaba daya yanzu akwai kasashen duniya kamar 75 wadda sun soke hukuncin kisa a wannan kasashen amma bayan soke tun 1976 zuwa yanzu amma soke wannan abubuwan sai zamanto ya bude wata kofa ta fitina ta musamman saboda shi Allah tabaraka ta'ala da ya ce a yi hukuncin shi ya yi halittar shi ya san yadda halittar suke saboda haka ya zamanto duk abin da ya bayar na hukunci sai ya ga akwai abin da ya shafi kariya da abin da ya shafi alfalu a ciki to wannan shi yasa abubuwan da aka kawo na hijabi wato abubuwa ne a babin kariya saboda kar dan adam ya fada cikin abin da zai zamanto fitina ya zamanto ya rayu cikin ainihin tsafta an samu abin da ake bukata na'am inna allah إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
نعم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هل ينزل دي أنا تكين حضرة من زن الله صلى الله عليه وسلم الله يتي إن الله وملائكته كسني الله دا ملائكونسا الله تبارك وتعالى دا ملائكونسا يصلون على النبي سنايين صلاتي واتو كمن زن الله صلى الله عليه وسلم ونين صلاتي واتو شي الله تبارك وتعالى yana yi wa manzala salati wato daɗin tsira sallallahu alaihi wasallam akan hadara ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha wa malaikatahu da kuma mala'ikunsa wadda suka zamanto makusanta min al mala'il a'la da karubiyin dukkan su yusalluna ala nabi suna yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan suna kulawa wato bi izhari sharafihi wa ta'zimi sha'nihi ta wurin bayyana matsayinsa da darajarsa ta wurin yi masa wannan salati shi salati na mala'iku a gafa yawan mala'ikun nan wanda ya zamanto wa ma ya'lamu jino da rabbika illa huwa ba wanda ya san yawan rundunoni na ubangijinka sai shi da amma dukansu suna yi wa manzon Allah salati kuma daga daga waɗanda suka zamanto ake aka san su manyan nan guda hudu wato jibrilu mika'ilu sirafilu azra'il wanda aka ce idan ka ɗauki sunan Allah jami'u za ka ga ya tara su a cikin wannan suna jimu ne zama jibril ja wannan alifin ya zama to israfil mimu ne zama mika'il ainu ne zama azra'il to waɗannan su ne yadda ka san ulul azmi a cikin manzanni a cikin mala'iku kuma su ne ƙololuwan dukkanin mala'iku gaba daya waɗannan dukkansu da wadda suka biyo bayansu da karubiye dukkansu suna yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salati to wannan salati wato Allah tabaraka wa ta'ala sai ce ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku yi masa salati ku nema masa tsira wa sallimu tasliman kuma ku masa gaisuwa shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam salatin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da wasu abubuwa na musamman wato ko addu'a mutum zai yi in yana son addu'ar ta karbu to ya sa addu'ansa tsakanin salati da salati ya bude da salati ya rufe da salati bihi yuktamu zikrul jamil wa yubda'u sallallahu alaihi wasallam da shi ake budewa da shi ake rufewa bi zikrika badun wa huwa zikrika maktamu da kai ake budewa ya rasulullahi da kai ake rufewa wannan na farko kenan sannan na biyu yana daga cikin abin da salati yake banta da shi ba a biyan bashi da salati inda mutum zai je lahira duk abin da yake da shi na hasana sun kare sai salatin annabi kaɗai saura cikin ayyukansa to ba a biyan bashi na kowaye da salatin annabi sai dai a shiga cikin taskan Allah tabaraka wa ta'ala wanda dama bai da farko bai da ƙarshe a ɗauka a biya sannan shi wannan salati shi ne wadda bazalla sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi salati ɗaya Allah zai masa goma ba fa za a ba shi lada goma ba a Allah ne zai mar salati goma in kuma yayi goma Allah zai mar ɗari in yayi ɗari Allah zai masa dubu in yayi dubu fa manzo Allah ya ce za mar katifu wa katifi ala babil janna kafada na da kafadarsa sai sun yi gogayya a wurin shiga aljanna wannan saboda girman salati na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu yace da mutum zai rayu bai haɗu da wani shehi murabbi a rayuwansa ba amma ya rike salati ya rike salati yana yi to wannan salatin sai ya yanke masa duk hijabai sai ya yi wusuli da halaran Allah eh shi salatin shi zai zamanto masa shekul murabbi shehi mai tarbiyyantarwa har sai ya yanke masa duk hijabai far'an wa aslan sai ya sa da halarar manzo Allah sai ya sa da halaran Allah tabaraka wa ta'ala kuma shi salati duk wanda ya rike salati zaka ga Allah ya masa ta goma shi kwarai da gaske a cikin abin da ya sa a gaba wannan uwa yana gaya mana lokacin da suka samu admission suka je a jami'ar Maiduguri to saboda irin tarbiyya namu duk inda ka je zaka ga dai kun samu lokaci kun bi shehunan dattawa a zawiyoyi ku yi ziyara ya ce sai suka je suka ziyarci shakamar abulfati radiyallahu ta'ala anhu sun zo za su tafi sai ce wa ɗansa sai da yarabi ya ce ya raka su bayan ya raka su sai yake ce musu to tun da ku ɗalibai ne na ilimi ina ba ku shawara kada ku yi wasa da salati musamman salatul fatihi domin salatul fatihi ai alfatihi lima ugulika ma dai ai mausuliya ce duk abun da ya ruhu zai budu saboda kada ku yi wasa da wannan abun shikenan sai suka ba ya gaya musu haka to Allah ya ce suka zo kuma suka ɗauka har yake ce musu ce mu a nan gidan kowa ka'ida ne sai ya yi salati kullum yara fa ake magana tukunna kowa sai ya yi salati dubu ɗaya salatul fati amma wanda suka manyanta sukan ai sai kuma iya adadin da aka yi amma doka ne wadda shehi ya sa to ya ce tun lokacin sai ya kiyaye wannan abun ya zai ya lizinci salati wannan salati da ya lizinta ya ce wallahi sanda ta kai in za a yi jarrabawa sai ya mafarkin koshin fefa eh idan ka yi mafarkin koshin fefa me saura ai gagar likit na musamman saboda haka ya ce in dai za a exam sai ya ga mafarki ya ga question paper din a mafarki saboda salati to wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske duk wanda yake gama karatu na mar dan dugu-dugu haka to in ya rike salati abun zai zamanto tarihi musamman in mutum zai iya ya dinga yin salatul fatin adadin fattahu wato 489 da rana da daddare kuma ya 313 adadin muhammadu so in mutum ya ɗauki wannan yana yi shi alul harazim radiyallahu anhu shi ya ba mu wannan sirrin ya ce lokacin bukan kai masa ziyara ya ce duk wanda yake ɗalibi na ilimi in ya rike wannan da rana adadin fattahu da daddare adadin muhammadu ya ce karatu sai ya fi sauƙi akan komai a cikin rayuwarsa to wannan yana daga cikin duk wato fa'idodi ne na salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ake son a rike kwarai da gaske a shawul islami radiyallahu anhu ya kawo kissan wani mutum a cikin tafsirinsa a fassarar wannan aya ya ce wani mutum zai je aikin hajji shi da mahaifinsa sai babansa ya rasu baban da ya rasu shi kenan take sai aka canja masa yanayi fiskansa ya yi baki idanunsa suka fiffito cikinsa ya kumbura ya canja hai'a ya ce sai hankalinsa ya tashi ya rasa ta ina zai fara ga halin tafiya ga kuma abin da ya faru shikenan sai ya ta kuka ya yi ta addu'o'i ya yi ta tabarru'i cikin daren nan a daren da ya kwanta sai ya ga sayidul wujudi ya ga wani kyakkyawan mutum ya zo ya shafi fiskan wannan mahaifi nashi shikenan sai kawai ya juya gaba ɗaya ya zamanto kyakkyawa fiskansa na sheki har zai tafi sai ya ce bawan Allah kai kuma ya aka yi da arka min bayani a yadda ka yaye mini irin wannan bakin ciki sai ya ce ai mahaifinka mutum ne mai munanan ayyuka amma ɗaya daga cikin abin da yake aikatawa duk da ga yadda yake baya wasa da salati yana yi mini salati to da ya shiga wannan halin shikenan sai na zo na masa igasa na zo masa ɗauki ko ba haka ba aga ba waye an ce ai bai kamata ka saba da biri sandan kai makale ba ko ko ba haka bane yawa in biri ka saba ba ranar da abu ya bace ya kamata ya dauko baka sandanka to maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma duk wanda ya masa abu komai kankantan abun kamar yadda muka faɗa a farkon wannan karatu to sai ya masa gudunmowa sai ya masa igasa wani mutum mai ɗaukan nauyin mutanen Malaysia in za su je za su je Madina wannan hikaya Imam Hassan Sisa radiyallahu anhu shi ya babu wannan hikaya yake cewa sai shekaran da mutanen Malaysia za su je a wannan shekaran sai ya samu irin karayan arziki din nan ya zaman to ce to yanzu in sun zo ya za a yi da su ya yi hijira ya bar garin ne ko ya za a yi a nan madina yana nan sai kawai sai ya tunani ya ce ha to ai ma ba bakinsa ba ne bakin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai ya ce sai ya je raudan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je rauda ya yi tawassuli da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan haja wannan bukata me zai faru ya bar wurin ya dawo ya kwanta da ya kwanta sai gashi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masa a mafarki yana ce masa ka je wurin wane ka ce masa ya baka duk abin da zai ishe ka na hidiman wannan bakin inji ne gari ya waye sai ya tafi yana zuwa mutumin yana ganinsa ya ce masa marhaban bi rasuli rasulillah lale marhabi da manzon manzon Allah nawa zai ishe ka eh kafin ya zo ya yi bayani ma shi sun gama magana wannan duk ba wani abu ya yake gani da wannan sirri ba salatin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa hadisi lokacin da ubayyu yake ce masa salati nawa zan baka rubu'in salatin yace in ka so ka kara yace nisifi yace in ka so ka kara yace sulusani yace in kaso yace kai in na mai da duk salatin gaba daya sai ya manzon Allah yace idan tukfar zaba tukfa hammaka wa yukfar zambak za a isar maka damuwanka kuma za a gafarta maka zunubanka to wannan ya zamanto riko da salati na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min afdali ayyamikum yawmul jum'a fa'tsiru alayya min salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayhi wato shi daren juma'a da ranar juma'a ku yawaita salati domin akan bijiro mini da salatin ku zuwa gare ni duk wanda ya yi min salati sai an ce wane dan wane ya aiko maka da gaisuwa yace ni kuma in amsa masa sallallahu alaihi wa sallam shehu shibran radiyallahu anhu yana cewa alaihi salatu lillahi summa salamuhu bi kasrati taslimi alal mustafa fuktu tsira da amince tabbata kan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yawan salati da yawan salami ga manzon Allah wanda nake yi saboda wannan fuktu na tserewa mazaje wato babban kayan aiki ne wadda da shi ake aikin ake samun duk inda ake kaiwa wato salati shi shi wato jami'u ne jalabi ne dafa'i ne takarrubi ne kusanci da Allah dai duk abin da mutum yake nema salati yana cikinsa saboda haka in ya lizinci salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto an samu kariya daga duk abin da ake tsoro ya zamanto kuma lasiyama wanda ya dauki kansa ya hada tafiyarsa da rijalu tasawuf mazajin sufanci waɗanda za su bashi waɗannan auradu da aidin izini sahihi muttasili to wannan sai ya zamanto an samu abubuwan da ake bukata kwarai da gaske wato su bayan Allah akan yi ainihin abota da su ne a koma wurinsu a nemi shiga cikin zurinsu saboda fatan sabila man ana bai ilayya ka bi ta farkin waɗanda suke komowa zuwa gare ni a nan sai zamanto an samu talƙini an samu izini wadda ake bukata wani sai yi mamaki ya ce a to wai ibadan ma kuma Allah za ya ce sai an maka izini to ai duk abun da ya raba aure da zina izini ne ko ba izini ba ne shi ne bambancinsu izini a cikin addini haka yake wa ya ce a yi aure ko fanki hunna bi izini alihinna amma da ya ce in za ku yi auren ku je wurin iyayensu ba su ba ku yawa da izininsu Allah kan dama ya faɗa fanki ma da ba da kuma minan nisa'i masna wasu lasawaru ba'a ya gama izini ya yi ko bai izini ba to amma kawai daga kun haɗu a kororo sai ku ɗau hanya eh yawa ai ka ga dole sai an je wurin iyaye fanki hunna bi izni ahlihinna wannan izini mutabarun fihi abun lura ne a cikin janibi na addini kuma in za ka yi sallah niyyar ka ba sai ka hada da ta liman ba na'am to me hada liman ina yake wa kake bautawa to ina yan liman kuma ya shigo eh to waɗannan abubuwa haka ake so a yi itibarin izini wato duk waɗannan izinin ana yin su ne saboda ya zamanto a ɗan tafi da tafiyar yadda take wato yadda tsarin abun yake ba tare da an samu wani tawaya wato a cikin tafiya ba saboda haka za mu tsaya akan wannan gaba abu ne mai faɗi janibi na salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa za mu ga mazaje da dama sun lizinci wannan hidima akwai waɗanda tun kafin bayyanan faida a kowane rana sukan yi salati dubu goma sha ɗaya wannan tun kafin bayyanan shawar islami radiyallahu anhu daga cikinsu na san shi abul fati yana cikin su radiyallahu anhu eh kafin bayyanan shawar islami to ina kuma da faida ta bayyana nan kan ai diga da hisabin kenan to waɗannan abubuwa haka ake so abin da ya sa kawar da saboda ya zama ko kowane tsuntsu ya kukan gidansu waɗannan su da jagororin mu a tafiya mu ga yadda suka tafi mu doro akan haka Allah ya dafa mana Allah ya bar mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gyara mana lamuran mu zahiran wa batinan hissan wa ma'anan Allah ya ba mu gubbaban falala a cikin wannan wata mai albarka Allah ya dafa mana duk bukatunmu da muke nema wurin Allah zabato da namu da na masoyanmu Allah ya kasance mana cikin waɗannan bukatu abinda muke tsoro abinda zai shafi rayuwa ko imani ko mutunci ko masoyanmu Allah ya tsare mu ya tsare mana albarkacin annabi sallallahu alaihi wa sallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين